بسم الله الرحمن الرحيم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوا فأتبعنا بعضهم بعضا فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين بشير الله سبحانه وتعالى يا قدر هدورم ومكر أهل السنة والجماعة wanda ke gwarkar kada a birnin da magaram jamhuriyar nijar yau muna juma'a 25 ga wata na muharram hijira shekara 1443 wanda ya dace da uku ga watan tara shekara 2021 a sati da ya gabata muna cikin sojin mominu mun zo aya ta hamsin lokaci ya zo gina sha Allahu yau za mu tashi aya ta hamsin da ɗaya cikin sojin mominu ka hannun yan wa masu tambayoyi na zo ko na game da tambayoyi da dama ta gaskiyar magana zan karanta da wanda suke kaina tambayoyin kowa da nashi akwai tambaya ta magana da muka shekarun jiya ta maganar ƙarin gashi shin wai akwai wani hadisi ne wanda ya zo na halitta ƙarin akan gashi wanda ba gashi ba don kamar magar dan wake yi har an ce akwai hadisi cikin fatan rubari yan wada farko ina so ji hankali yan uwa mu koyi shuraren malamai sun suna karatu malami iya karatu ba zai tambaya zai iya kama maka nassi na hadisi ko aya ko hadisi kuma ya ga maka ra'ayin malamai kan wannan magana an wa babu wata ruwaya wadda ta zo daga manzon da Allah ya aiko ta halitta ƙarin gashi da wani abu daban maganganu ne hatta cikin fatul bari abin da yake da mas'ala imam bukhari ya kawo ruwaya irin ta muawiya wanda ya ɗauki wani jirgin gashi a madina ya ga tambaya hannun ulama uku ina malaman ku suke yake gaya musu inama halakata banu isra'il sun ta kaza hadi na sa'u banu isra'il sun halaka lokacin da matan suka suka har sa wannan ana karin gashi na ga muku fatawa bayan wannan shi ne fitur bari ya kawo maganganun malamai ne ya kawo malamai magabata masu ganin in ba karin gashi bane ba duk da ya rage ga masala cewa maganar jamhur kuma su suke karin nassar hadisi karara a nassar kalama ya hana tsarin gashi wacce ta kuma shi ne hujja ce a kan duk masu halitta da wani abu daban a nan ya kawo ruwaya wadda na karanta muku satin da ya gabata a darasin wancan wanda bimbar da rahimu Allah da ya ta dogara da ya samu wannan zamani namu da malamai masu ra'ayin ana iya kari da wani abu in ba gashi bane ba ko gashi wani abu daban bimbar zai kawo hujja da hadisai guda biyu cikin sai musu hadisi ɗaya ɗaya cikin mata sahabbai an waɗa yadda armi kamar da kuma ba labari yadda aka wa amai kuma amarya ce to ya rasulullah mijin anawa ya ta ina libinta wurin san tace tace asabatu haka ba fatamarra ko fatamarra ba ruwa fatamarra qara'suwa ko fatamarra qara'suwa afa asru laha yace la'ana allah alwasl wal mustasila tace ya rasulullah siyata amarya ce wurin lafazin bukhari ko muslim ya kawo mana zo zuwa iskatin wa mijin shi ka mata kwalle mijin yake kai kwalle ma ta kuma sai mijin ya rada mijin yake kai mata kwalle tace zan ta samu hasaba cuta ce ta zubewar gashi ta ga su zan mata kari annabi ka tsaya mata Allah ya tsine ma mai karin gashi makitse da mai kan da mai nema mata to haka annabi ta mata ruwaya ta Abu Zubair cikin sai musulmi wanda bin ba zai dogara kansu ta ya ce ruwayar abu zubair ya ce ya ji jabir na bala iya cewa ya ji annabi zama ce na manzan Allah da jar alita mata bi sha'ad ya sha'an a manzan Allah ya tsawatarwa mace ta gama gashinta da kumami kumami kayan ba wani togewa kaza kaza wannan hujja ta bimban ya kan hujja ta babu wani abu zai halitta ƙara gashi shi kumami ne haka shi mai fito labari sai da ya kawo wannan magana ta ta jabir wannan ruwa ta cewa annabi ya tsawatarwa na koma menene ta ba wata hujja ga mai ƙara sufi wani abu ne ra'ayi na wasu magabata da gafarta musu amma annabi ya yi tsawatarwa koma menene ce kaga ba bin masu ko haka albani rahimahullah cikin sura jiriya ya kawo magana cewa iya mamaki ma ce masu kawo halitta wai sa wani gashi ko baruka mai albaruka wani gashi ce wani abu da kai kawan gashi ya ɗora aka ya ce duk ta yi ma haɗari shi albani cewa hadarin ma ƙari ce idan aka haramta da gashi ma da Allah yi ina gashin ƙarya kuma ka ruwaya shi fitar bari cewa annabi ya magana zuran tun da gashin ƙarya ne kun haramun annabi ya mai suna zuran gashin da ba nata ba gashin da ba nata ba yadda abin da ƙarin gashi gaskiyar magana mace mai neman tsira ta guje mishi ɗan wasu da muna magana shi idan Allah ya haramta abu ko fatan ma bai halitta mashi ba fatawar malamin ka batta halitta ma abin da Allah haramta ba baka ce Allah wani mun fatawa ba ruwa da wannan kaga wai idan ka san abu ya haramta kana da hujja karara to me sabani Allah ga hurta maka kun kun ka kanka Allah ta bike mu sai magana ta da nayi a hudu ba ta masalar shiga aljanna da aka yi magana ba a wa mutum garanti a cewa dan aljanna ne ya kama mu cewa ai akwai wanda ake cewa aiki kaza masu kaza yan aljanna ne ya wannan magana yawa magana mas'alar da nake magana kanta ko maganar aqidar ahlus sunna wal jamaa kan wannan mas'ala abinda su suke cewa lalle Allah subhanahu wata'ala yakan ambaci laifi kaza irin zina shan giya ƙarya azaba iri-iri Allah ya alƙawari zai wannan babin kan Allah na kaulin kuma haka Allah ya yi alsa- sakamako na rama ta Allah gidan aljanna ga wani aiki kaza sallah kaza azumi kaza azkar kaza wannan Allah ya kaulin haka bayan da muka cewa Allah subhanahu wata'ala wa'idi da ya yi haka kaza zai azaba kaza wannan Allah dan karamcin Allah yana iya canzawa ya gafarta ma bawa in ya so daga cikin bayan shi ba mu iya hanawa amma ba ka ce ba wane da ya mutu iya kaza don iya zina ko shan giya ka ce kurin dan wuta da kat baka da kat ka yi mashi ƙarƙashin mashi'a ta Allah amma lalle ya mugu mutuwa amma abin da aka hana mu kai ka ce wani dan wuta ne shi aka hana me yasa dan yakan yi Allah idan sai mu gafara shi ne magana kenan kuma kan samu ruwaya satin da ya gabata a hudu ba cewa Allah ya sa ya wani malami azaba mai wa'azi dalilin ya ce Allah bai gafarta wa ne saboda take shi amma wannan ɗan ba kafirci ba ne amma an kafirci ne wannan ƙarar ba magana saba kan shi shi ko mai bin Allah abinda lalle alƙawarin Allah bai canzawa kai sallah kaza azumi kaza abinda ake maganar ai kai baka san ba wane yaya ya cika shi a jigur ba san shi ake fata kullum cikawa da imani annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa innamal a'malu bil khawatim ana ɗaukar aikin ka da me ka cika ba da mimika hada ba yake ne bayan mun kanka wannan sahabi ne ta yake da manzon Allah sallah azumi hadda shahadi amma manzon Allah ya ce dan wuta ne wasa abin da aka yi annabi annabi Allah ne a bashi labari ga wani ya mutu da wani mugu aiki ake nan sai ka baka iya wani da ya mutu kace wannan kun dukkan da mutum kwarai da shi aljanna ne kaga sai kai baka musani ya ya ya cika koko ya ma imanin shi yake a fili ne yake ko da ma wani shi ka ake kiran bam yankewa don wani ya mutum kabci a wani mutum wani waliyin Allah ya da aljanna ne irin yadda ɗan bida suke cewa wani wali ne ko ma da aljanna ne amma ta neman aljanna a waje shi baban na kida alsunna he dai wannan muna ke kyawar tun wannan gaskiya ke kyautuka muna mai watar alheri muna tsammanin da aljanna ne muna mai watar haka tsammanin aljanna amma ba ma yankewa eh ba ma yanke shi haka hana Allah ta taimake mu Allah ma ta karatu kan tambayoyi
يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم wannan yan uwa Allah subhanahu wata'ala ya kiraye manzanni da ba su umarni na cin halal kuma ya ja hankalinsu cewa ni ina da masaniyar abin da kuke aikatawa wani cikin sai musulun a nasarar sallam ya ja hankalin mutane ƙarƙashin wannan aya a kiran ko hudu ba da ya yi ya kira ya yi nasu inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa inna Allah amara mu'minu bima amara bil mursalin yace ya ku mutane ku san cewa Allah tsarkakakke ne bai karbar aiki ne mai tsarki kuma Allah ya ba masu imani umarni irin umarnin da ya ba manzannin shi ya ka wannan aya da Allah ya kira ya aiho rusul ya ku manzanni kulu minan tsayibat wa amalu salihan ku ci daga halak ku yi aiki nagari kuma inni bi ma ta'maluna alim ina da masaniyar abin da kuke aikatawa a wannan Allah ya kira manzanni da ba su umarnin cin halak haka kuma ya ce ya walazin amanu kulu min tsayibat ma razaqnakum cewa ya ku masu imani ku ci daga halak wanda muka azda ku kenan nan maka kenan irin umarnin da aka ba masu imani manzannin Allah manzan Allah ce irin shi aka ba masu imani a nan abinda yake ruwayar ita annabi sun mazakar rajul yace da safara ashi asa agabar mata'amu haram wa masharabu haram wa malbasu haram wa guzi bil haram yace amma ya mutu zai da sama ya rub ya rub yace fa ana tujab da zalika yace annabi ya ambaci wani mutum ka misali cewa ga wani bawan Allah a cikin dogon bulaguro asha asa agaba ya yi furtutu don wahalar tafiya kuma ga kayan su yi kura jikin shi ya yi kura kan ya fita su alama ta wanda sha hal bulaguro wannan bawan Allah amma asalin shi can na ɗaya abincin da yake tare da shi haramu ne ruwan shi abin shan shi haramu ne tuwon shi ma haramu ce dama haram mutum ya ci da ita ya girma ya dama gidan haramci ake ci a kan haka ya tashi ga wannan bawan Allah ya mutu da da sama ya daga hannu sama ya ya rabu ya rabu to wannan addu'a da yake manzo Allah ya ce fa anna yustajabu da zalik ta yaya za a amsa ma irin wannan bawa addu'a yan wa'anan ne ne cewa kenan anan kyamar da Allah ya sa ya har da yake da wani bawan Allah haram gaba da baya dumu-dumu a cikin haram yake ‘yan wasan asali mai bulaguro iya da addu'a mustajaba kakanin bawan Allah a halin shi hali wanda ya kamata wanda ya cancanta a biya mashi bukata an ga addu'a shi don ga bulaguro kuma ga kaskanta da kai babu shiga ta wani kwalliya sauransu iya halin kaskanta da amma matsalar haram take tare da shi ita ce a cikin ita ce a cikin daman da ya tashi wannan aibin annabi ce ya ta yaya za a kafa mai irin wannan bawa addu'a yan wa kenan ta wannan kenan mutum ya guje mutum haram a ce duk da cewa ba a kama haram da kace wanda kamar kana ruwa ka baka amma da wannan kenan tana tasiri kan wannan bawan Allah kan mutum cin haram iya tasiri kan mutum da haka kenan cin haram iya daga cikin abin da yake sabbaba ma bawa Allah ya hushi da kai Allah bai amsa ma addu'a ka wannan shine abin da annabi ya magana wannan umarni da Allah ya ba manzannin Allah ya wa masu imani na cin halak kuma da aiki na kwarai wa amalu salihan ku yi aiki na gari inni bima ta'amaluna alim kuma Allah ya ce ni ina da masaniyar abin da kuke aikata kina Allah ya san aikin kowa ci gaba وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون
الله سبحانه وتعالى يا كده cikin abin da ramin zanni wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fattaqun cewa wannan addini naku dukan manzannin Allah addini guda ne milla guda ce tauhidi kowa akan tauhidi ya kira duka manzannin Allah ba bambanci a cikin addini ne guda addinin Allah guda na ta Allah da ibada illa shar'o'i ne dokoki suke canzawa daga wannan annabin zuwa wancan annabin amma asalin aqida guda ce manzon ya bada misali ya ce ranar rashin anbiya ya ce aulad allatin aulad allatin ya ce mu jama'ar annaba iya ne na uba guda amma uwa kowa da tashi an da kawar misalin uwa kinan shari'a mu guda ce ta tauhidi amma shari'a ce kowa take bambanta amma tushen tauhidi duka ya gama annabawan Allah ya ma kowane annabin Allah wayi da ta Allah da ibada ka gama Allah da kowa shine jigon kiran dukkan manzannin Allah wannan shine abinda Allah ya gawo manzanni wannan addini na ku ina ji ummatukum ummatan wahida wannan addini milla ce guda kuma wa ana rabbukum ni ne ubangijinku fattaqun ku ji tsoro na ana ku rubu kina wannan shine abinda Allah wa dukkan manzanni umarni kuma su ma haka suka kira amma me wakana
فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون
asali wannan shine jigon kiran manzanni amma fataqattaru amrahum bainahum wanda min ana ni ne da al'ummomin kowane manzo sai suka rarraba al'amarin addininsu kowa ko ta al'umma ya ɗauki nata daban ba ta ɗauki ba abin da annabin da aka aiko mata yi ya cikin al'ummomi an sami irin wa'innan ana zargin al'ummomi masu barin umarnin manzanninsu na shi na aibin zikin zizu ya ce kullum hizibin ke da fatakatau a marar zubaran kinan fuskai kungiya wani jama'a jama'a kowar ta ce kullum hizibin bai ma da dinin farihun ko ta jama'a ya take alfahari da ji na ta shi yi bi ma da dinin nan kenan an bar na manzannin ko yake ji nashi ne na wannan iya wani alfahari mu ne na kwarai wani su ce mu ne na kwarai ta misali yahudawa tsakaninsu su yi daban-daban na gace sun rabu gida saba'in da ɗaya yahudawa kowa iya ji shi ne a saba'in da ɗayan wannan kowa ji yake yi shi ne yake na ƙwarai shi ne bawan Allah na ƙwarai kuma su ma nasaru suka zo su ma suka yi haka bayan jigon kowane addini ya saba abin da manzan zo da shi kuma tsakanin su ma suka rarraba manzan Allah ce ni ma al'umma ta wannan za ta rabu irin wancan ita kuma gida saba'in da uku wanda kuma matsalar sai ta kulluwa finar illa wahid duka gida annabi ba labarin al'umma ta za ta rabu gida gida 73 kuma ba ruwan Allah da mahiyawan matattu ita duka 70 duka ɗan wuta ne kashin 73 eh daya ta ba ruwan Allah da mahiyawa da majority a ƙwararra ake majority so da sai ƙwararra ba ruwan Allah da wani a nan sai Allah subhanahu wataala mikta manzo ke ban labari wannan al'ummomi gaba daya ɗaya ce ta kware Allah zai ɗauka. ko za su tsira gobe kiyama a cikin duk wannan jama'a nan sahabbai sun tambaya ya rasulullah mun hum ya rasulullah su wane ne suke kan hanya guda ta tsira dole dole tambaya an ce 73 za kuma ce ɗaya ne dan aljanna dole tambaya sai ta mankana ala misli ma ana alai yau ta wata wasabi ya ce wanda yake kan irin abin da nake kan shi ni da sahabbaina a yau wannan kalma ta cewa irin kenan modelikin mai so ya san ba wani wane dan wane kungiyar wane kungiyar su wane mazhabar su wane duk ba wani ɗari ba su mafi da ko ɗaya ba da wani kurin ga model wanda yake irin alamin sun ma'ana alayyar wanda yake irin abin da nake kai kawai ta ga mutum ya diba irin nashi na wani ne na annabi ne haka ya yi ko malamin garin su ko ɗariƙar mu ta gaya mun haka mara ta ta gaya mun ko haka ƙungiyar mu ta gaya mun ya ka diba wanne ne take kenan za ka ba kanka amsa in wa kullum na magana ce a abin wuyar ba wani rikicewa wallahi ba wani rikicewa mutum shi ne ke rikicewa wallahi addinin Allah iya nan yanda ka san rana tana nan da haskenta sai dai garin ku yi duku an muku hadiri ko amma tana nan yadda take da haskenta sai dai ku ne za a ma hadiri da girgije ko da kura amma tana nan addinin Allah iya nan bau sai dai a garin ku ko a wani ɗan gidan ku kuma da muka sa ka cikin duhu annan salatan iya cewa tarakatukum ala al-mahaddatil bayda layluha ka nahariha la yazigu anha ila hal manzala ce na barku akan hanya farafas ita kuma layluha ka nahariha daren ta daren bawace ɗaya ne ba wani duhu ɗan wa addinin Allah ba wata shubar galawaki annabi ce daren shi kamar rana ne yace ba mai barin wannan hanya sai da mahallakake ne wake na kan wannan hanya karara a ce maka annabi ya yi ga inda ya kaza Allah ce kaza ta ta hanya a hili karara kuma ya gama al'ummar shi cewa zan bar ku akan abin idan kuka rike ba ku ba a cewa har abada a yi ambaci kitabun da sunnati littafin Allah Qur'ani ga shi da yana kowa da sunnata kin abin da ya tabbata daga wajena wannan shine model mai neman sanin hanyar tsira gobe kiyama ya samu nutsuwa kan irin addinin da yake kan shi addini ne na Allah lahiyayye to wurin dokan misali ba garinmu ba ba malami na ba ba kakana ba ba na ba a yayi qur'ani yace yaya sahabbai suka aikace shine modal kurin hadisi karara haka nan kanka ba kanka wani ba wani shuba addinin Allah hili yake da kake kaza a ina manzo Allah yi kace ga aya ko ga hadisi a to ai malam wani yace Allah kaza kaga shikenan ka kasa matsala da ka hana malam wani zai gaza bayan ba ka ka ba aya ba ka ka ba hadisi da manzo Allah yake ayi ka har kama malamin garin ku malamin kaza to ka kama hanya ka shiga layin wancan saba'in da ba ruwa Allah da malamin garin ku ga wanda Allah ya koma maka manzo Allah ya koma maka kan sasa an waje addin hanyar duniya duk batan duniya kowa akwai tawa akwai malamin ta duk wata batan duniya akwai malamin ta haka musulunci da malamin shi Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda bar ɗan sunan manzon Allah zai bauta ma Allah na gada haka malam wanda ce ya kama ayatan ya kama ta can ya kama sai sama kaza kullum haka Allah shaida mu haka yana addinin Allah fawaki kullum kurin ka gani ya yadda abin da ka addinin Allah bautar Allah kurin ka samu daga tushe ga aya kuma ga sunna tabbatatta shi ne kwashe kwashe ba dan kwashe kwashe alaihi samu jama'a kwashe kwashe gobe kwasa ta ce annabi ya ce a abin da ya tabbata daga manzon sallallahu alaihi wannan shine kenan hanyar Allah wanda ke aiki na gari ko mabiyan manzannin da Allah ya ko kenan su ma sauran annabawa haka aka samu addinai aka raba addini daban-daban kuma annabi ya gaya mana mu ma wani al'umma za a raba addinin daban-daban amma hanyar tsira ka rike qur'ani da sunna hankalin ka kunce ba ga gidama da kai mata kace malam wani ko an samu matsala ni ma ce ne maganawa ko amma Allah ya annabi ce akwai mace a da kace matsala kullum an kawo ni Allah shi da mu yace amin yace wa'annan al'ummomi sun raba al'amuran addininsu kullum hizbin bai mara zai fari kowace ƙungiya tana haurin ciki mana alfahari tana yi nata ne na ƙwarai na Allah ce fazarhu فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون don haka tun da sun bar tsarin hanyar da manzannin da suka zaka musu kowa ya nashi ko alata fadarhum fi zamratihim hatta hin ka bar su a cikin wannan rudu rudu ne rudu ne suna cikin dudimuwa har lokaci zai yi yan ba su da kai tana gaya suna kama nasu daban suna kama ra'ayinsu ce ka bar cikin wannan ɗimuwa tasu har wani lokaci shi nan so da yawa sukan samu matsalar ganin su suke da dukiya a gari su ne manyan gari mulki a nusu duki a nusu mai yawa ga manzannin Allah masu karamin kari ne mabiyansu masu karamin kari ne nan na fitar amma wani ma'aulada mulki yawan iya dukiya suke alfahari to yanzu ce ka ce wannan matsayi da Allah ba su a gari su suke jin daɗi su suke da dukiya suke da jama'a sai ga annabawa ko mabiya talakawa ne sai suke tsammanin wannan abin ai wani abu ne Allah san su ne yake su ne na kwarai a wajen Allah inda Allah bai san su ya za a ba su wannan kan duniya ya ba su dukiya da tsiya da mulki haka suke tsammani shi Allah ce mun ce a ya hasabu na annama numidduhum bihi min malin wa banin misalin misalin fil khairat suna wai tsammani ne ƙari da muke musu na dukiya da iya nusari ɓalmin fil khairat wani alheri ne na gaugawa a duniya muke ba su a wajensu wani alheri ne sassu ne Allah ke yi a tabban la shi'urun mana ba abin suka tsammani ba haka ba ne ba alheri ba ne ba ta lalace ta Allah kurin su ne ba su san ba da haka shi suke sassu ne Allah ke a ba kiyasin soyayyar Allah da abin duniya da matsayin duniya wannan wani abu daban Allah yana ba mai imani yana ba mara imani ba mutum bai kiyasin sanin alaƙa shi da Allah dalilin abin da abin da abin duniya ko kudi ko dukiya ko wani abu haka kuma Allah zai maka da matsala ta talauci ta wani matsalar duniya da kusan da kai ba ba Allah bane ba ba wanda ake kiyasin tsakanin alaƙar da bawa ko talauci ko dukiya ba wani ake yasan alaka bawa da Allah kowanne Allah iya ba kowa iya ba mai imani ya bashi dukiya iya ga bashi talauci ya sa iya ba kafuri dukiya bashi talauci ko da ana iya wannan shine tunanin ɗan adam wanda Allah ya ce fama mun kitabu fama mun فما فما الإنسان زمت لربه فما الإنسان زمت لربه فأكرم وأنعمه فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا بل لا تكرمون اليتيم حسبه نعم التي فأما الإنسان إذا ما بتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه آدم إذا ألا يكرم شيء دوت بيوة ونعمه يبقى شاشك النعمة دمو دمو لا هي لو ga kuɗi a rijiyu ga ta a banki lahiya lau jiki komi lahiya lau bai ba talauci mafi tsammanin shi an ƙare lahiya lau da ta kaya gaskiya raji Allah girma ni Allah karama ni haka ke jago gaskiya Allah mun zo a haɓa Allah karama ni gaskiya haka ke yi ya ce kuma wa'amma idan mata laurar ku faƙadar ala da suka hu idan kuma ba haka bane ba kuɗin bane ba Allah ya mai wata jarrabawa Allah matsayi aljihun da kyan wata rama ba a samun na kai in an tun sahiba shi da dare abin da ya tsanani babu ga ko cuta ta yawa rashin lafiya ba kudin wadannan ba kudin magani da ta rabbi a hana ta gaskiya Allah wala kan Allah wala kan sani wajen mun aje wajen mun rakiya ba suka ba mu ai rakiya ne ai yanzu sun yi rakiya suka tawo to Allah ce kalla duka wani tunani shirme ne ba haka bane Allah dole da yake duk ba haka bane ko kai da Allah ya ba ya karama da dukiya da jin dadin da kai da Allah zama talaucin ba wani wanda yake abin da kauli haka kina ba a kiyasi da jin dadi da matsayi kai Allah san ka ne ko Allah gama kai talauci Allah bai san ka ne a kowanne Allah iya yi ba kowa ya gashi annabi Dauda ne da mulki ne ko da dukiyar da annabi Sulaimana matsala daga annabi Ayuba ko sakala ko cuta kudin sun kare yana aka watsi aka bar shi ko kayan sai ka sai ci jaraba ko kina wannan ba a wani kiyaci ko daya da wannan naka Allah ya ce wannan abin da suke tsammani a ya hasabuna annama numintuhum bihim min malin wa banin suna tsammanin ƙari da muke musu na dukiya da iya nusari bin hufin khairat muna muna gaggauta musu alkhairi na duniya tabbal la shurur bisa san ba abin ba haka bane Allah ce gaba
إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون
yanzunan kuma ‘yan uwa Allah subhanahu ta'ala zai ba mu labarin kun bayi na kwarai Allah sama Allah da su ya ce innan da zina hun min hashe ta rarrafin mushfiko amma lalle wa'inda suke taka ko tsoro kaskantar da kai ga matsoron ubangiji kai masu tsoron ubangiji
والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون
والذين هم والذين هم بربهم لا يشركون الله سبحانه da tsoron Allah ko kaskantar da kai ga Allah subhanahu wata'ala kuma wallazina hum bi ayati rabbihim yu'minun wanda suke imani da ayoyin ubangiji na wanda suke kauniya adariya ko kauniya shari'a dukkan ayoyin Allah sama su imani da ayoyin Allah na mu'jiza ne na bayanai ne suna masu imani da ayoyin Allah kuma wallazina hum bi rabbihim la yushrikun kuma suha ba sa tarayya kowa da ubangijinsu ana ba sa gama Allah da kowa kiran mawafi masu tauhidi ne kuma wallazina wallazina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un أولئك يصارعون في الخيرات وهم لها سابقون التي والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة وعند سكي بادا أبند أكباس نروى ذلك أن نصر السلام عليكم ما عائشة تفسير وانا آية أبو منور وانا آية وعند أبند الله يباس ɓangaren dukiya wanda ke ce suna sadaka suna sallah suna zaka suna komi amma ƙulubin wajila zuciyar suna cikin halin tsoro an karɓa ko ba a karɓa ba suna badawa a masu alfahari ai mu mun kare mu na yi kaza na kaza kaza a suna badawa suna aikin Allah kuma suna tsoro Allah ya amsa ko bai amsa ba shi ne kaskantar da kai gabawa da rashin ji da kai kasar da kai a gaban Allah mahalicci ka yi abin na yi abin na yi amma Allah ya amsa muka amsa ba ke suna tsoron abin suka yi daidai ne ko ba daidai ba Allah na kwabi amsa ba ke suna tsoro ke babu ji da kai ya ce annahun ila rabbi maraji kuma suna masu imani su masu komawa ne zuwa ga Allah ubangijinsu ula'ika masu wannan hali da aka ambato yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun suna masu gaugawa duk aiki na kware ba a barin su su ne a gaba gaba kuma suna rigaye rigaye ne ya kanta da kai mai imani sai ta abu shi abu kaza kai a kullun nema yake da musamman da wanne ne Allah zaka aljanna duk wani ko alkhairi ba sa sakanta suna rigaye rigaye ba a barin su sai sama da wanne ne za ka samu tsira baka tabbas sake nan kiran ba a bar duk wani aikin alkhairi rigaye rigaye suke wajen samun aikin alkhairi don sawa cikin asusu da neman tsira da wani aiki Allah ce muke mu ci gaba ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون na'am Allah ya ce wala nukallifu nafsan illa wusaha ba ma dora ma rai sai bakin ikonta wannan rama ta Allah ga bayi bai dora mana ba wani aikin da ba za mu iya ba ko da na farilla ne Allah ya dora maka wajibi ka yi amma idan baka da wusa baka da damar yi Allah ya doke maka wannan wajibci azumi ne ba ka iyawa gaba daya an doke ya ka ciyar sallace kanta ba ka yi a tsaye ba ka iya a tsaye ka yi a zamane iya a zamane ba ka iya a zamane iya a kwance ikon ka dai ba ka da shi allah bai dora maka ba wannan shi ne rahama allah ga bayi bai dora ma bawa sai abin da zai iya yi a cikin umarnin da ake magana amma baka iyawa allah bai kama ganin da ka kasa yi ka yi baki iyawarka kuma da ka sallah ko a kwance ne baka iya a tsaye ka yi a zamane baka iya a zamane ka yi a kwance a kwance ma in ka isha baka ishara kullum da kafara kullum ka ishara ta sallah kullum ba a barin sallah ko a rairan kaki matuƙa da kwallon hankalin kai a cikinka ka ce an sa masa yaron bawon a ɗarme bane ya motsi bane bane ya wala bane taimama ko baka iya taimama baka iya wala sallah ne ka yi ta yau ba a barin sallah don ayin rashin lahiya sai dai a tsaye da baka hankali in kuwa baka da hankali ka shiga halin su ma kana cikin koma to wannan da ka holko ba a cewa kara mu sallar baya to ne cikin halin koma koma da allura ta wuta daga hankali ko cikin hankali in dai ba bacci ba kake ba in barci ne ne bacci in ka tashi karama amma koma ka shiga su ma ka bugu tun da sahe ba kuma sai koma cikin kwana hudu ko na bai mutum da ana kalmatu ya bugu bai hankali shi in dai cikin koma ki bai cikin hankali shi in kwana nawa ya dure da farko bai rama abin da ya wuce ko azumi ne ko azumi ne ko azumi ba a rama in rashin rashin lafiya ita koma baka cikin alƙalmi ne rashin cikin suma bai cikin wani cikin alƙalmi jama'a bai cikin alƙalmi ko azumi wuce ka kwana ɗaya kwana biyu ka suma sai wajen kwana uku kawai kwana hudu to wannan kwanakin da ka suma azumin su bai hau ka baka rama shi ko ka warke balle magana sallah kyau daga cikin koma bai cikin alƙalami su ma baka cikin alƙalami amma an barci ne ne karama daga baya kina Allah bai dora ma rai sai abin da zai iya Allah ce waladaina kitabun yanzu bil haqq kuma nazarin ku san cewa Allah ce akwai wani littafi a wajen mu na ma'ana Allah ya sanar da mu Allah ya ma kowa dose kowa iya da takardun aikin shi kuma da jiko tambarin gaba daya dole mafus koma me a can a rubuce kuma abin da kai ne littafi ne yanzu bil haq iya magana ta gaskiya iya faɗin gaskiya babu zalunci ya ce hum la zulmun ba a zalunta mutane ko ne abin da kai ne za ka gani balhum بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون
na Allah ce bal ƙulubuhun fi gamartin min hada mutane tudurin bayanai suna cikin ruɗu ɗimuwa game da yarda ko imani da wannan alƙur'ani ko aka ko cewa sun manta su suke kowa iya da littafi wanda ake sa duk abin da ya aikata kuma abin da ya aikata shi ne za a saka mai da shi to da bayanai suna ba wa kowa ka walahun a amalin min duni zalik muna baskace nan suna da aiki nan bayan shirka da alama suna da wasu kura wasu ayyuka daban ga shirka Allah kuma ba saurayi ma ba fasa baya ba eh ba ga shirka da Allah kuma da wani aiki ma ta zaɓa Allah wanda bai kai da shirka ba kuma da ha amilun game da wannan miyagun aikin suke aikatawa kina aikin suke nan banna kamar wanda ba su da labarin suna littafi rubutun aikin حتى إذا أخذنا مترفين حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون
نعم waɗannan mutane magana Allah ce hatta idan a hadana mutarfin bil azab suna cikin rudu ana musu bayani ko aka suna cikin rudu na rabkana da abin da ke gaba da ke masa wazi hatta idan a hadana mutarfin har muka kama masu jin daɗin su da azab da azaba kenan Allah kama manyan masu kankare ma Allah Allah kama musu kamu na azaba idan hum yaj'alun sai ga su ce mana kuma sun koma suna ihu suna kururuwa wayo wayo wayo bayan an gaya musu an ja hankalinsu kayan wannan abin ya same su an za abin bayan ya zo wanda an shiga kururuwa ta neman wayo wayo an gan ana neman mawuta kan abin da yake za ce la ta ja'arul yau eh yau wa kakku kururuwa komi ihun ku bai amana muku komi na ce mala'iku suke zole su suna wayo wayo da kafu da kafu ihun komi ba wani wayo wayo sai kafu ne wayo wayo wakin komi innakum minna la tusarun yau ba mai amsa ku ba mai kawo muku agaji daga kama Allah yau hikimar Allah Allah subhanahu wata'ala duk lokacin da ya kwada wata azaba da irin da yadda Allah masara al'ummomi suka ce ruwan ne duka da kasance duk abin da Allah ke har yanzu dan adam ba wata ƙasa da za ta kare maka wata iska in aka aiko maka kuma hikimar Allah abin Allah ke na ayoyi waɗanda suke ji da kan aka dogara da sun za su kare ka a can ma Allah ya dogara ita gwada maka kasa wasu duk wani labarin Amurka wanda ya shiga da tele bala'i da iska da ambaliyar ruwa kun babu wani magani da a gudu kurin ba wani magani iyawarsa a tsere mai ya tserewa kuma nawa ta kashe ta kashe ta bata ta bata ta kashe rai kuma ba mai hadawa a ce za su iya akwai matsalar matakin kaza ayyau da adam bai matakin ambaliyar ruwa bai na iska da za a kare iskar ta zo ya ce asam laban ta kamo hanyawa mai gudu mai gudu kuma gaske na ce mai gudu mai gudu ka hanta zo ba mai kama ba abin da ganin azaba wani wani zai zai maka agaji na Allah ya ce yau yau kakku ihun komi innakum minna la tunsarun yau ba mai taimakon ku da kamun ne Allah ce قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون
الله ce kad kanat ayati tutula alaikum wannan bin da ai an karanta muku ayoyina ana karanta muku ayoyina amma fa kuntum ala aqabikum tankisun kuke ja da baya mana kun ki zawwa ku yi aiki kun ja birki mustakbirin bihi samiran ta'jurun suna masu girman kai bin ƙur'ani bin gaskiyar suna masu girman kamar su za ka musu kata ba su gani ɗan wani gano su ba su gano ba ta su sani ba girman kai ne a kan bin gaskiyar kuma samun tajirun suna bin dare suna zage-zage shi wani yawa kana ya ce na ana ni ga ƙur'ani ne a ga manzan da allah ya gone kullakuddin dai kowace sun yi an zagi ƙwararri an gane magana an ɓata shi haka manzan Allah an bi dare matsi ga ana aibata shi aikin su kenan ya Allah ce أفلم يدبروا القول أم جاءهم لهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون na Allah iya magana game da waɗannan mata masu taurin kai kan gaskiya shin afala mai dabbarul qaul shin wai ba sa tsayawa su lura da wannan qur'ani da ake karanta musu na bacin hankali za su lura da kyau da shi inda sa su lura mata da kan gane gaskiya shin ba za su lura da maganar am ja'an malami a cikin abu an da wani ko ya zo musu abin da ba wannan ya zo da wani abu sabo ne wanda ba a zo ba da uwayensu na gargadi mana anan ba za da wani abu na sabon zuri na manzanci a nan ka yi zuwa ka annabawa sun zo da wahayi daga Allah ba shi ba da shi ba amal amalam ya alfu rasulahum ko kuwa manzan da aka aiko musu ne ba su san ba da shi suke tsinkarin ka aje mutumin banza ne ko kaza ne kaza kaza ne shi nan akwai magana cewa kenan sun san shi wanda wanda suka sani ɗan cikinsu ba sa da aure shi sanin su shi ne a lokacin da ja'afar a hadin najashi lokacin da aka je amur bin as kayi musulunta lokacin da ya je a bado musulmi suka musulunta ba suka yi hijira ko ai lokacin da buhari magana a gaban najashi ai ya kawo magana cewa ya ayyuhar malik ya kai wannan wannan shugaba ya ce mu mutane ne mun tashi mu ci musu mu bauta ta mu gumaka mai karamin mai karamin bakari da ne mara kari muna abin da muka dama masha Allah ya kuma da manzon da na arifu na da sabawa muka bai ya kuma da wani wani manzo dan cikin mu mutumin da aka kuma dan cikin mu ne yace mun san shi mun san daga saka shi mun san amana shi mun san gaskiye shi duk mun san kenan da duk mun san mutum ne na kwarai ba ma mai tuhuma da koli da gaskiya da amana duk abin da ke na kwarai mun san shi kenan mutum kwarai ne ke shi kenan muka yarda da shi kenan me hujjarsu ta ƙin imani manzan ne da aka aiko bin san shi ba ba haka ba shi amana mai ya aiki rasulan ko ba su san ba manzan nasu ne ma'ana sun san shi fahimta da hukumki suke inkarin a suna musan shi ba za su tsaya ka aji koma mutum kwarai ba ne ba sun san shi sarai kun bai ba wata abin tuma ko ɗaya game da shi أم يقولون به جنة أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون أم يقولون به جنة فقا شن سنة شوى قرم من الله ما هو بشين بيد عنك لسبب magana hauka ba ta so ba wannan duk mai hankali a cikinsu ya san da haka a lokacin da wannan walid lokacin da duk irin adawa da kyanar salasalam ai lokacin da ya zo ya shurare shi duk abin da yake daman a nan suke Allah ya ta wani hauna hannu wani hauna hannu su sun hana aje kuma su sun ci siyar baya duk za su ji ne haka katarin ya je ya shurara ai daga nan ne ya gano wannan magana ba ba magana hauka ba magana karya ba magana tsayi da kai shi ya gano me za gano ya ya shurara kai manzan Allah duk mai ayi zama muka cewa waye kun ce ima hukuci ne waye taba ga yayi wani abu na hauka ya shuru shuran hauka sun da bai da musu ba ba mai wani hujja ka ta ma hukuci ne da ko suna taimaka ka ci ne bal magana hauka ga muhammad ba ta so ba kurin ja'ahun bil haq ya zo ne da gaskiya ya zo da qur'ani kuma wa aktharuhum bil haqq karihun su kuma yawan su gaskiya ce ba su eh gaskiya ce ba an kire qur'an amma ba dan ba wai ya zo da wata shuba ce ko ya akwai abin aibu game da shi a'a walau tabal haqq ba'ahu ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون
walawin ta ba da haƙƙu a hawa'ahun Allah ce inda na alhaƙu mana Allahu shi alhaƙu inda Allah zai bi son zuciyarsu abinda suke so ana iya bauta wani Allah ana iya dogara ko rantsuwa ko neman arziki ga wani a gama shi da Allah irin da abin kirkira na addini inda Allah zai bi san zuciyarsu Allah ce da fasar ta sama wato da sama da ƙasar lalace a yi shirka da Allah a gama Allah da wani tsarin ma wadda kwata-kwata ya lalace ina za abin da su suke so tsarin san zuciya Allah ce da sama da ƙasar sun lalace mafihin haka da abin da ke cikinsu da ya gurɓata bal a tainan da zikirin wanda mutane kina Allah bai bin san zuciyarsu Allah ce mun zo musu da littafin da aka aiko mu na Qur'ani na Qur'ani shi littafin su da aka aiko su yi imani da shi amma fahum an zikirhim mu'ridun game da wannan littafin da aka aiko zuwa gare su sun bijire ko aka sun ki imani ne Allah ce أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين التي أم تسألهم خرجا كوكوا kana tambayar su ne lada na wa'azi su ɗauki yauninka su za su biya ka lace kunu masa artukun min ajiyar fa'ulakun ajiyar ila lallacin ko ga musu ni bin tambaye ku biye ba ta ku lada ko no da dora muku ta abin da kudu da sai tsada ta sai shi zaka da kamar ya wuni na ka rabu mun gaji yace am ta sa'alum kharajan ko ka tambaye su wani lada ne fa kharaju rabbika khair lada da Allah zai baka na sakamakon aikinka shine mai alkhairi abin da yake hannu kuma huwa khairur raziqin Allah shine hiyyan wanda yake abitawa a cikin duka annan Allah ce yake bukata a wajen mai Allah ce wa innaka latad'uhum ila siratin mustaqim
Allah ce wa innaka latad'uhum ila siratin mustaqim nan shaida ce daga Allah cewa ya Muhammad kai dai kana kiransu ne zuwa ga hanya mai kaka nake na iya kira zuwa ga hanyar Allah shi ne ake manzan Allah ya kiraye su ko amma maganar shirya ce sai mai rabu amma tabbas kana kira mutane zuwa ga hanya mai kaka wa innal ladina yu'minuna bil akhirati an sirata lanakibun amma innal ladina la yu'minuna bil الآخرة عن الصراط لناكبون
التي وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون وإن دباس إيمان دانا الآخرة hanya ga hanya mai kakka ana kiransu amma su kuma sun karkace sun ratse ma hanya ba sa abin mai kakka ya kwana ya sun ratse walau rahimnahum ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون wannan ana Allah ya karantar da mu da halin mutane wanda ba su da ramar shirya kun haka da su kai ka kare ta su na da labarin duk da an yi musu wa'azin an yi wa'azin kuma Allah ya kama su sun ga gadan kamu na Allah Allah ce walau rahimnahum wa kashafna ma bihim min dur inda za mu ji kansu misali azaba ta zo inda kan mutane Yunus azaba ta zo sun cancanta ka kada cikin azaba Allah inda za mu ji kansu me yaye musu wannan tutarwa da ta same su min dur lallaju fi tughyanihim amun da wannan tsere da su doke wannan azaba bai musu maganin ko za su ci gaba cikin tsaurin kansu cikin dimuwa kuma nawa ana nawa a zamanin zuma nawa Allah ka wanda wajen wani wata bala'i sai a dauki bala'i kana ta hada man ka san kilima kinci canjin yanayi ne kata kilimakin ce canjin yanayi ne da aika za ne canjin yanayi ne shi ya kawo hori da an ce shi ya kawo rashin ruwa wancan mu canjin yanayi ya kawo yawan ruwa ambaliya ko da can canjin yanayi ya kawo rashin ruwa ba ruwa ko aka haka ruwa yanzu kuma shi aka ce yanzu canjin yanayin kuma shi ya kawo ambaliyar ruwan ya yawa ƙara kenan kullum da baka abin abin abin Allah kullum wani canjin yanayi ne ke zama da gane bala'i a gaba da kanku ga ambaliyar ruwa a akwai yanayi ne kilima ce zamani ne ba ke ba magana Allah ce kenan a wa mutane da jarraba da wani fitina ke ga masa marasa rabu ba sa gane komai game da Allah za su mai da abin zuwa ga yanayi ne kuna kenan tun da ya ƙara yanzu sai a cika gaba da shiga saka nawa aka yi a nijar aka ɗauke wasa aka ɗauke wa take koko ko kwamfin zibar saboda an gajen wuta a ce a koma za ta addu'a kaga san adam duk da cewa ƙasar babu addini ko na yi ce ko amma da an gajen wuta ruwa idan wa aka bala'i ta ce malamai duk da ce babu dokar ƙasa kai a hudo kuɗi duk da a doka ta da babu a dokar da babu a hudu kuɗi tare zaura a ba malamai ko akwai a bincike akwai da malamai babu da malamai babu cin malamai amma da an goje wuta a ce trezor kuma nan hudu a je aka zo kuma zo ko su malaman su kama kasuwa kuma a yi tare kiwa kuma eh aka ce alaƙarin gidan ko ka na shi gidan su dinin mai mutum ya goje wuta ga kuma ga Allah amma daga an ƙare an samu ruwa kaka masha Allah kuma da abinda da aka hasa da yanzu kuma sai a koma a cikin da halin mutum da kenan Allah shaidin mu in wannan gare kamata mu tsaya على كيف تتصرف الشهادة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته